إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب جامع الترغيب في الصلاة باب ديزو نبيان كوئتر ومتاني صلى تزامك محل الشاهد نا إمام مالك cikin hadisin da ke gabanmu insha Allah قال حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد wani mutumin najid ba najid ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'irun ra'as mai gashi biringizai bai taji gashinsa ba bai shafa mai ba haka ya zo da gashinsa kana gani ka san matafiyi ne yusma'u da wiyu sautihi wala nafqau ma yaqulu muna jin karar muryarsa dai kamar gashi yana fadar abu amma ba ma fahimtar me yake fada hatta da na har ya kusanto fa'iza huwa ya tsalo anil islam sai gashi ya zo ne yana tambaya game da musulunci faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hamsu salawatin fil yaumi wal laila kaga Allah ya wajabta maka salloli guda biyar a cikin dare da rana mana sallar asuba a zahar la'azar sallar rana magarba da isha kuma sallar dare a cikin awa ashirin da hudu Allah ya wajabta maka salloli guda biyar kala sai ce hal alayya gairuhunna hal alayya gairuhunna ya manzon Allah banda waɗannan salloli guda biyar akwai wata sallah kuma da ta wajaba a kaina take wajiba a kaina qala la sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a a illa an tatawwa sai dai in kai tatawwi illa an tatawwa sai dai in ka ga dama sai in kai tatawwi sai in ka kai karin nafila قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya ci gaba da cewa wasiyamu shahri ramadan Allah ya wajabta maka azumin watan ramadana qala sai ce hal alayya ghayruhu banda azumin watan ramadan akwai wani azumi da yake wajibi a kaina qala la illa an tatawwa yace a a sai dai in za ka yi tattawu'i na fila ganin dama ƙala wa zakara rasulullah sallallahu alaihi wasallama azzakata manzo Allah kuma ya ambaci zakka fa qala hal alayya ghayruha yace banda zakka ta farilla akwai wata zakka da take wajiba a kaina qala la illa an tatawwa sai dai in za ka yi nafila ganin dama tatawu'i قال فأدبر الرجل وهو يقول sai mutum ya kama hanya yana tafiya yana cewa wallahi na rantse da Allah la azidu ala hadha wala anqusu minhu wa'annan guda biyar da na same su salloli biyar da azumi da zakka ba zan ƙara komai ba a kai kuma ba zan rage komai ba a ciki akan wannan sai manzon Allah ya bashi lasisi in da sharaɗi ya bashi tabbas amma tabbas ɗin da sharaɗi kafin mu zo wajen sharaɗi ɗin wannan darasi da aka yi illa an tattawa me yake karantar da mu eh kwadaitarwa a me shine mahallu shahid a cikin unwanul bab to illa an tattawa me kuma yake karantar da mu eh a ai ba a kai wancan ba tukunna eh to akan cewa illa an tattawa sai aka samu fassara guda biyu fassaran da ka sani manyan malamai kamar su imam malik sai suka gano cewa sun fi ka sanin luga ko akwai wani wata sallah wajiba a kaina ya ce a a sai dai in kayi tattawu'i tattawu'i din ka ɗora ma kanka nauyi shi yasa a wajen imam malik in ka fara nafila baka isa ka kashi ka daina ba in ka daina za ka rama sai dai in wani abu ne yasa ya fi ƙarfinka ka daina ka fara nafila dole ka cika saboda me ya ce illa an tatawwa ai farawa da kai din nan ka ɗora ma kanka nauyin kenan ya zama wajibi ka cika amma in wani abu ya fi ƙarfinka yasa ka yanke wannan nafila ya ce to ba sai ka rama ba imam abu hanifa ya ce ko da uziri ko babu uziri inda ka fara nafila sai ka cika an ka yanke sai ka rama dole imam shafi'i ya ce a'a in mutum ya fara nafila zai iya cikawa zai iya yanke abin shi ba sai ya cika ba ba wajibi ba ne matsala nawa kenan imam malik ya ce tun da ya ce illa an tatawwa'a abinda ake tambaya shin hal alayya gairuha ina mana alayya gairuha a ba akwai wani bayan wannan ba akwai wani nauyin a kaina yadda za ka fasara da hausan ke ne akwai wani nauyin a kaina game da sallah sai manzo Allah ce a a sai dai in kayi tatawu'i to tatawu'in yana nufin me kenan in ka ɗora ma kanka wannan nauyin to ya zama me kenan ya zama wajibi a kanka inda imamu malik ya inda istinbatin imamu malik ya an fahimta? to shi yasa imamu malik sai ya tafi kan in ka fara nafila ba za ka yanke ba in ka yanke da gangan za ka rama za ka biya dole sai dai wata larura ce ta sa ka yanke to ba sai ka biya ba imam abu hanifa ya ce a'a in ka fara nafila dole ka cika ko wata larura ta sa ka yanke ko da gangan ka yanke dole sai ka cika imamu shafi ya ce a'a in dai ka nafila ganin damanka ne in ka ga dama ka cika in ga dama ka yanke ba dole ba ne sai ka rama ba akan ka'idan almutatawwi'u amiru nafsihi ko ba haka bane ba in sha'a kaza in sha'a kaza to abin da ya gudana kenan illa an tatawwa'a fa adbara ar-rajulu wa huwa yaqulu sai mutumin ya kama hanya ya rike su haka yana tafiya yana cewa wallahi na rantse da Allah la azidu ala hadha wala anqusu minhu ba zan ƙara komai ba akan waɗannan da na karbo ba zan rage komai ba a kansu to shi ma ya fahimci cewa illa an tatawwa adai in ka fara dole ka cika kenan ko to shi yasa ba zai ɗora ma kanshi nauyin ba ba haka bane ba qala rasul fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce aflaha in sadaka ya rabauta ya tsira ya samu alkhairi ya shiga cikin alkhairi da sharti in in ya gaskiya in sadaka ma huwa sidqu الصدق هو مطابقة النسبة الكلامية للواقع abin da ake ce gaskiya kenan maganar da ka faɗa ta dace da abin da yake waƙi misali ka ce zaidun mujtahidun ba labari ba ne ba me kenan zaidu to sai a bincika a gani akwai wani da ake kira suna zaidu in akwai yana da ƙoƙari in akwai kayi gaskiya in aka samu akasin haka ɗayan wannan babu magana ta zama mai kenan ƙarya to ita kuma ƙarya da gaskiya gaskiya a kanta aka gina wannan rayuwa har a cikin aljanna ƙarya kuma ita ke rusa rayuwa kowa ya shiga cikin halin kakanika as-sidq wal kadhib shi yasa larabawa a lokacinsu ko cikin jahiliya mutum ko baya musulunci ko kafin zuwa musulunci ba zai yadda ya ƙarya ba in kai ƙarya ko so ɗaya ne kabilan ka za ku shekara arba'in ya zama aibi a cikinku shi yasa ba za su so su yi ƙarya ba ƙarya na da babban illa wani balarabe zai ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina da waɗansu abubuwa guda uku ba zan iya daina su ba zan baka dama ka cire ɗaya ka bar min biyu manzo Allah ce me da me da me ne yace ƙarya ina ƙarya kuma giya ba wasa ba tsagaitawa ne mata kuma ba zan iya in hakura ba ina son ka ɗauki ɗaya ka bar min biyu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tashin hankali yake ba ba fada yake ba sai ce kaga na cire na ɗauki ƙarya je ka kai ta harkarka kada kai ƙarya an ga hikimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ɗauki ƙarya kada ka kuskura kai ƙarya sai kama hanya yana tafiya sai ga giya to ina sha manzo Allah tambaye ni ya zan yi ba zan yi ƙarya ba sai in faɗi gaskiya sai ya wuce yana wucewa kuma sai ga mace ce na yi manzo Allah tambaye ni ya zan yi ba zan iya yin ƙarya ba sai ya daina to an ga gaskiyar da ya lissa ma kanshi kaga abin da ya kare mishi an fahimta shi ne abin da ake ce ma asidku kenan in za ka karanta za ka ji وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم الصدق ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوء الصدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني وجعلنا لهم لسان الصدق في الأرض واجعل لي لسان صدق في الآخرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وعد الصدق الذي كانوا يؤدون في مقعد الصدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن أمفاني قسكيا كنا الصدق in ƙarya ya shiga duk rayuwar da muke ciki ba abin da yake wahal da mu sai ƙarya in ɗan kasuwa ya yi gaskiya ɗan siyasa ya yi gaskiya manomi ya yi gaskiya sarki ya yi gaskiya shugaba ya yi gaskiya malamin tsoro ya yi gaskiya malamin jami'a ya yi gaskiya malamin masallaci ya yi gaskiya kowa ya yi gaskiya ya za mu samu kanmu cikin wannan hali da muke ciki ya za mu samu kanmu cikin wannan abu to sa'an nan wannan ƙaryar da kake gani ɗan adam da kake gani sunan shi al'insan ba sunan shi al'insan ba? eh to allan da ya halice shi sai da ya rantsuwa ya bayyana wane ne mutum sai ya ce ba da a'udhu billahi mina shaitanin rajim bismillahir rahmanir rahim wal asri allah ya rantsuwa ko limamin unguwanku ya rantsuwa za ka tabbatar da magana tana da muhimmanci Allah ce wal asr aina jawabin qasam innal insana tabbas dahi lallai babu ko shakka al insan abinda ake ce mishi mutum al insan lafi khusrin lam lafi wallahi yana cikin khasara mai zurfi fi zarfiya mana yana cikin mazubi mazubin shi yana cikin hasara kenan duk abin da ake ce ma al'insan lafi khusrin sai Allah ya toga ce min illa lazina amanu wa amilu salihati wata wasau wata wasau sai aka cire waɗannan illa lazina amanu sai waɗanda suka yi mai imani imani kuma da sharuɗansa guda shida a farko sharadi shine mai an tu'mina billahi ina ma nan imani da Allah ka yadda da samuwar Allah da kaɗaitakan Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya cancanci a bautata masa da sufofinsa da sunan nakinsa da sufofinsa kuma ka bautata masa shi kaɗai an tume da billahi kenan wa mala'ikatihi ka yi imani akwai halitta da Allah halicce su su ne mala'iku la ya suna Allah ma amarahum wa ya faluna ma yi umaruna ba za ka iya sanin adadinsu ba ba za ka iya sanin adadin wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa akwai wani wuri sama da tun da aka halici duniya kullum mala'ika dubu saba'in zai zo ya kewaya ya tafi ba zai dawo ba sai ranar tashin alkiyama duniya an halicce ta shekara miliyan nawa yanzu to kullum mala'ika dubu saba'in har yanzu har ana da kasa wa ya san adadin mala'iku wa mala'ikatihi wa kutubihi da littafan Allah ƙarshensu alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kar ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin ina ma'ana kai imani da littafan Allah shugabansu baki ɗaya alkur'ani ka sa cikin mota kana tafiya ka sau ka jira masallaci ka je ka yi tashar holiyarka ka karanta don lada kuma ka karanta don ka yi aiki da shi don cewa aka yi ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin wannan nurun wa kitabun mubin in ba su kabi ba wallahi lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihati suka yi aiki nagari وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهذا القرآن سأل سائل فقد أفلح المؤمنون تزاع غني sai ka yi lissafi ka gani ina kake Allah madaukin sarki shi halitta dan adam yace innal insana lafi khusr wallahi in kana shugaban kasa kai dan boko ne dan arabiya ne dan hausa ne lafi khusrin kai sanata ne lafi khusrin dan majalisa ne lafi khusrin dan kasuwa ne lafi khusrin malamin tsoro ne lafi khusrin malamin masallaci ne lafi khusrin malamin jami'a ne lafi khusrin wanda ya halice ka shi ya tabbatar da wannan sai ya togace wa'ansu ɗabi'u sai in ka rike su shine za ka fita a cikin wannan hasara Allah da ya halicci ɗan adam sai ce innal insana wane ne insan ni da kai da shi da ita da mu da su da ku da ke da kai dukkan mu sunanmu insan ba abin da zai fishe mu cikin wannan hukunci sai abin da Allah ya faɗa ko ana iya tilasta Allah innal insana khulika halu'an Allah ce shi ya halicci ɗan adam ya ce tabbas dahir lallai babu ko shakka wannan ɗan adam da kake gani an halicce shi da wata sifa ba ta da kyau mara kyau mece ce wannan sifa idza massahu sharru in bai samu abin da yake so ba ba za a zauna lafiya ba za a je tashin hankali ba zai samu nutsuwa ba ba zai bi Allah ba wa iza massahul khair manu'an kada ka ɗauki magana ka je da ita nesa har kai a cikin gida in albashi bai zo ba in alawarsu bai zo ba matan gidan hankalinta ya tashi wa iza massahul khairu manu'an in ka samu kuɗin ba ta sani akwai matan da ta ce wallahi ba ma sanin wane ya samu kuɗi sai dai mu lura da tirakansa in zai fita sallah ya kulle in zai fita bakin kofar gida ya kulle to mun san ya samu ya samu kuɗi ke tun daga gida za a fara gyarawa sa'annan a je can a kai can kololuwa innal insana khuliqa halu'an idza massahu sharru jazu'an wa idza massahu alkhairu manu'an in bai ci zabe ba a yi tashin hankali in ya ci ya ɓoye in bai samu kaza ba a yi tashin hankali in ya samu ya ɓoye haka ɗabi'ar ɗan adam kenan wanda ya halicce shi ce haka yake sai Allah ya togace wa'yansu ɗabi'u ya wa'yansu halaye da in aka samu waɗannan abubuwan tare da kai ka fita cikin halu annafi ka fita cikin khusri illa musallina sai masu sallah allazina hum ala salatihim da'imuna waɗanda suke diman wa da'iman sallah ce ta dame su ana mitin ne sallah ta kai za a tashi ai sallah ana tafiya ne sallah ta kai za a tsaya ai sallah har yaki ana yaki sai an ba ma tsayawa za a yi ai sallah ba in ta kama ai sallah ana kan doki Allahu akbar ana yaki tsara da suka sai an yi sallah sallah ba ta fa sallah ba ran da sallah take saraya sai mutum ya fita hankalinsa in ba za ka iya yi a zaune tsaye ba ka yi a zaune a kwance ko da ima'i za ka yi in kai sallah ta cika to yaushe za a yi bawa tarbiyyar da zai san darajar sallah haka wallazina fi amwalihim haqqun ma'lumun wallazina sifa ta biyu waɗanda suke da sifar da a dukiyarsu da suka samu albashinka da ka tara ya kai zakka za ka fitar noma ka yi albashi ne noma kake yi sana'a ce ko gada ka yi dukiyar ka mallakarka aka ce sai ka fitar da zakka ina ga dukiyar al'umma da zaka kwashe su kwanan yunwa wallazina fi amwalihim haqqun dukiyar ka ce mallakarka aka ce akwai hakkin talakawa a ciki miliyan 40 ka fitar da miliyan 1 biliyan ɗaya aka cire miliyan ashirin da biyar biliyan biyu miliyan hamsin haka dukin aka ce wajibi ne ka fitar ba wai sai in kana so ba ko sai in kaga dama ba wanda yake zaune dukiyarsa zai fitar da zakka a ciki zai kwashi dukiyar al'umma zai saci dukiyar mutane zai abin da rashin yake so to sifa ta biyu kenan lissa'ili wal maharumi zakkan nan zai ba masu nema su ce babu da hali muna jin yunwa babu da kaza muna da babu da kaza muna da kaza sai ya ba su hakkin su ne haqqun ma'lumun in za ka karanta imam imam imam suyuti yace ubira bil haqq li raf'il minna me yasa aka ce haqqun ma'lum zakkan nan ka bashi hakkin shi ne baka isa kai mishi gori ba ba naka bane dalili dukiyarka ce amma gwargwadon zakkan ba mallakan ka bace na talakawa ne in baka ba su ba lahira zaka biya su in ka kai tasarrufi yadda ranka ke so lahira zaka biya shi yasa yake wa ubbira bil haqq li raf'il minna haƙƙin su ne wanda zai zo ya ce bashi da shi ka bashi wal maharum da wanda ba shi da shi amma baya son ya je zubar da ruwan fuska sai je yana roko ko sai karfin hali a cikin talauci ga halin da rayuwa suke ciki kowa ya san an shiga hali na talauci na rashin abinci na menene da menene wa ya ɗeba kuɗi ya sayi abinci yana rabawa ba zabe ake za a yi ba ba kashe kuɗi kake don ka ci kaza ba duk wanda ka sani gwamna duk wanda ka sani sanata duk wanda ka sani yake so yake so ya sake koma kan kujerarsa yana nan ya yi tagacin ya yi lissafin kuɗin da yake son ya tara wannan yana so ya tara biliyan ashirin wannan biliyan talatin in lokacin kakar zabe ta zo shi ke nan a ɗeba kudin a zo a yi zabe don a ci zabe a dare kan kujerar mutanen da kake mallaka ɗin ba zaben ƙuri'ar gidanka kaɗai kai ka talakawa ne suka sha rara da ruwa sanyi suka je suka zabe ka suna cikin talauci wa ya ce kudi a jihunsa ya sayo abinci kwantena ɗaya ko tirela ya zo ya ce gashi a raba ma talakawa ka ji shuru wal maharumi kenan sifa ta gaba wallazina yusaddiquna bi yawmiddini da waɗanda suke gaskata ranar addini ranar sakamako yawmul jaza'i ranar lahira kenan duk wanda ya gaskata ranar lahira shine ya tabbatar da duniyan nan ba nan za a ba dawama za a yi ba akwai inda za a kai wannan duniyar ba ita ce gaya ba rayuwar duniya ita ce gaya mece ce gaya lahiran ma ita ce gaya duk abinda zan samu baka samu ba ko za ka samu ban samu ba ba gaya ba gaya ita ce za mu je mu duka mu haɗu a wuce to shi yasa duniyar nan ba gaya ba ce a duniya mazra'atul lil akhirah mutane ne suka yi mutuwa fahimta ta kuskure shi yasa kowa ke tsoron mutuwa amma da kalisa in ka fahimci mutuwa mai ce mutuwa ai za ka fi kowa sha'awar ka mutu duniyan nan ba gaya ba ce yanzu ka tashi daga Kano za ka Sokoto ina ce gayanka Sokoto in za ka je akan jaki kwana nawa za ka yi in za ka je a mota awa nawa za ka yi in za ka je a jirgin sama awa nawa za ka yi in za ka je a sama jannati minti nawa za ka yi ma'ana duk abin da zai kai ka ga gaya da tsuri ka fi son shi ba haka bane ba duk abin da zai isar da kai zuwa gaya ga matukan abin da kake nufi ka fi son shi kowa ya fi son shi to me yasa abin da zai kai mu gaya ba ma son shi saboda me mun fahimci kuskure a wajen mutuwa saboda me kana da gidaje guda biyu ɗaya kano ɗaya abuja duk dukiyarka ka gyara ka gina gidan abuja ka gyara ka gyara gidan abuja to ka fi son a saura zaune abuja ɗin duk sa'an da tafiya ta kama zuwa kano sai ga baka jin daɗi saboda me baka raya gidanka na kano ba da ka raya gidanka na lahira dukkanmu yanzu mu samu tabbas cewa yanzu nan zuwa magarba duk wanda ya mutu a cikinmu aljanna za shi don Allah ko wanda zai bukaci zuwa gobe? akwai wanda zai ce a kara masa shekara daya? eh? to fahimtar da aka yi ma mutuwa shi ne yake samu na misali ka haifi ɗan yaro kankani sai ya mutu tun bai balaga tun bai girma ba kuma kai ka san duk ɗan da ya mutu in ya je lahira mai zai shiga aljanna ubangijin da ya halicci shi ya karbi kayansa don ya sa shi aljanna to bakin cikin me kake ya saura har ya girma kai ma ya shiga wahala ba wuta ba nefa ba ruwa ba kudi kowa ya kwashe kudi wallazi ne yusaddiqu da biyawmiddin waɗanda suke suka gaskata da ranar tashin alkiyama wannan rayuwa da muke ciki fa duk abin da muke ciki ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun magana kake yi aiki kake yi office ne kasuwanci ne sana'a ce aikin albashi ne duk abin da kake yi mala'iku na rike suna duk yana na rubuce ranar lahira za zo iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba yana karba yana bude ya ce ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu wa la yadhlimu rabbuka ahada har biron da na ɗauka ba da izinin shi ba gashi nan ya zo ma'ana ɗan abin da duk gashi nan ya zo to duk wanda ya gaskata haka kuma ya yi imani da haka don Allah zai wawashe dukiyar al'umma zai yi sata zai ci haramun zai yi kaza kaza kaza a ba zai taba yadda ya wannan ba don ya sai yana cutar da kanshi ne wallazina hum min azabi rabbihim mushrikuna waɗanda suke tsoron azaban ubangiji ashe duk abin da kake walau anna idza mutuna turikna lakana al-maut rahata kulli hayy walakinna idza mutuna bu'isna wa nus'alu 'indaha an kulli shay'in wai da a ce in mun mutu magana ta kare kenan da kowa ya mutu ya huta amma abinda babban mushkilar da ke ciki duk wanda ya mutu za a tashe shi a yi mai hisabin rayuwarsa tun daga ran da ya balaga har ran da ya mutu inna azaba rabbihim ghairu ma'munin والذين هم لفروجهم حافظون وأن سكي كياي كنس بازنا بالوات إلا على أزواجهم سيدي ما تنسوا كتاي أو ما ملكت أيمانهم كوبايس كوينغونس فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك fa'ula'ika humul aduna duk wanda ya yi wani wannan to sun keta haddi kuma Allah zai kama su والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون وأن سكي كياي أمانة دا الكورن دا سكي نادوكي أمانة إن الله يدوراني أكم كويمو a unguwanmu masallacin gidanmu ko unguwanmu na samu shugabanci unguwanmu na samu ƙauyenmu na samu garinmu na samu ƙasarmu zan taimaka ma mutane zan kula da su zai menene ba alkawari kai ba to kana samu sun zama me amana kanka sai ka manta da wannan kwata ba abin da ya ma zafi wa'insu abubuwa daban ke gabanka ka ci amana ka saba alkawari ka tabbatar da duk inda ka kai a mulki za a wayi gari wata rana babu kai ba mulki sai Allah ya nuna maka matsayinka kai Allah ne ya ara maka wannan abin da ya baka yau ya karbi dukkan waɗanda suka yi mulki a duniya tun daga farko har karshe sai Allah ya tara halitta baki ɗaya sai ya ce limanil mulkul yau limanil mulkul yau so uku sai ka ji tsit ba us ba as sai Allah ce lillahi alwahid alqahhar اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب to mulki kenan wannan shine mulki duniya Allah ya mallaka maka milk da mulk milk kana mallaka hulanka kana mallaka riganka mulk kana mallakan wanda ke mallaka al-mulk shikenan alamul duniyar nan da kake gani al-malakut alamul khafaya an fahimci wa'annan kowa Allah ya ara ma wani birkin a duniya ko ba ka mallakan komai kana mallakan takalminka kana mallakan rigarka kana mallakan hularka to milk kenan al-mulk malik kana mallakan wanda ke mallakan wani abu shirya kulillahumma malikal mulk akwai ranar da Allah zai janye duk wannan daman da ya ba kowa sai shi kadai zai kadaita da mulki shine girgece limanil mulkul yau lillahi alwahid alqahhar wallazina hum bi shahadatihim qa'imuna waɗanda suke tabbatar da shaida ta gaskiya al'umma suna zaune musulmai ne ana cutan bayan Allah duk wanda ya shiga gabanka in ya fi ka ƙarfi in ka je wajen 'yan sanda sai kana da kudi in ka je kotu sai kana da kudi to ina talaka zai sa kan shi wannan ya kamu da hawan jini wannan kansa ya buga wannan zuciya ta buga ya fadi ya mutu duk waɗannan sun gama kenan a duniya wallahi ranar lahira za a sake dawowa da su a yi hisabi wallazina hum ala salatihim yuhafizuna ula'ika fi jannatin mukramuna waɗannan su ne ake ce ma requirement kenan abubuwan da ake bukata kenan in za ka zabi wanda zai zaba qad aflaha qad aflaha al-mu'minun suratul mu'minin waɗannan mas'aloli mu daina ɗaukar su fa can nesa kai kanka ka gani ka sun fashe yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani an fahimta to kada mu ɗauka sai manyan shugabannin kasa sai wane da wane ne suna ciki gaba-gaba amma kai ma kana ciki a gidanka tsakanin kai da matanka da 'ya'yanka makotanka danginka kanninka yanwanka duk kai ma waɗannan abubuwa suna in Allah ya zai kama shugaban kasa don kasa ta shiga wani hali kai kuma shugaban gida fa sai Allah ya kyale ka don gida in ka lalata gidan sai Allah ya kyale ka a'a ce sa ka duba kai kanka ka gani to wa'annan sifofi su ne Allah madaukin sarki ya fara ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qad bi kulli tahqiq aflaha almu'minuna su wane ne mu'minai allazina hum fi salatihim khashi'una والذين هم عن اللغو معرضون waɗanda ba sa yasasshen zance maganganu da ba su da amfani da abubuwan da ba su da amfani na batsa na ƙarya na zargi na menene na kage da komai duk ba ba shi gaban su wallazina hum lizzakati fa'iluna waɗanda suke ba da zakka wallazina hum li furujihim hafizuna waɗanda suke katange kawunan su illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون كنغا أمي متى أمانة لكيها الكوري والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أن فهمته abin da ake bukata wajen mutum ɗan adam ya zamo kenan ni ko kai ko su ko ke ko ita in ba haka ba wallahi tallahi babu tsira fa don kana shugaban kasa baya nuna cewa ka fita cikin wannan hasara da Allah ya faɗa sai ka siffatu da waɗannan sifofi don kana sanata kana mallakar duniya duka baya sa ka fita cikin wannan hasara da Allah ya faɗa lafi khusrin sai ka fita sai ka siffatu da waɗannan sifofi don kana dan majalisa kana minista kana gwamna kana sarki kana malami kowane iri ba zai fitar da kai cikin wannan hasara ba sai in ka siffantu da waɗannan abubuwa da aka siffanta mana to amma in kana ɗan adam kaɗai to ka ji ka gani ɗan adam babu waɗannan abubuwan ya ake ce mishi al'insan me al'insan ɗan adam wal asir inna al'insana lafi khusri ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وبدأ خلق الإنسان من طين خلق الإنسان من نطفة خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين duk inda aka kawo al'insan ba wa ‘yancan sifofi to za ka ga akwai ƙaskanci akwai wulakanci akwai halaka awalam yara al'insan an na halaknahu min nutfatin fa'iza huwa khasimin mubin ai hasabul insanu an yi turka su dan إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا قتل الإنسان ما أكفره فلينظر الإنسان مما خلق وخلق, وخلق الإنسان ضعيفا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وأشفقن منها سمي وحملها الإنسان وحملها الإنسان sai aka kawo illa me yasa dan adam yayi karfin hali ya dauki wannan innahu me yake zaluman jahula dan adam ba tare da wayancan sufofi ba ka ganshi to kai kokari yanda zaka kwaci kanka ku anfusakum wa ahlikum nara da kai da matarka da 'ya'yanka da iyaye da dangi da makota da almajirar kowane ne ka yi ƙoƙari ku an fusa kuma ahlikum nara in ba haka ba kana hauko shugaban ƙasa da gwamnoni da majalisa da sanatoci suna fataka cikin dukiyarsu sai kai ta jin haushi kana zagin su kana ɗaukar alhaki kai kuma kana cikin talauci ka manta da kanka kai ma ayoyin duk suna magana a kanka ne gomin talaucinka duk talaucin mutum ba abin da kake kallo shine yana da mulki ba suna jin daɗi ba suna kashe kuɗi ba in mutum ba shi da abin da zai ci ba karshen talauci ba kenan sa'an nan kuma ya ki sinfattuwa da wa'annan sufofi ya je lahira sai mai sai Allah ce don kai talaka ne zo ka shiga aljanna ana shiga aljanna don talaka don wadata ana shiga wuta don talaka don wadata don aiki wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna an fahimci wayannan matsaloli to duk abin da ake son dan adam ya zama kenan shi ne suke ce mishi leadership requirement kenan in ana son shugaba shugaba me ake nema game da shi a samu tare da shi ya iya karya ya iya saba alkawari ya iya menene da menene ga sunan Allah ya faɗa maka kuma Allah da ya halicci dan adam ya fi shi ya san dan adam kada ka yaudari kanka an fahimta قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتي يعقد الشيطان على قافية رأس أهدكم ويشيطان ينزوه يكل قداؤك أكن كيد الأدم iza huwa nama in yana bacci salasa uqadin salasa uqadin yadribu makana kulli uqdatin alayka laylun tawilun farqud yace ai da shauran dare i bacci ka daga kai ka kalli agogo ai sauran awa uku ai sauran i bacci kai ta bacci fa in istayqaza wa zakara Allah in hallat uqdatu uqda in yayi ta iya ambaci Allah ya tashi sai ga Allah ya warware wancan abu ɗaya ciki fa in tawadda'a in hallat uqda in yayi tashi yayi alwala sai kuma dauri kulli na bin ya warware fa in salla in hallat uqda uqaduhu in yayi salla mataki na uku kenan na farko ya kwance na biyu ya kwance in yayi salla na uku ya kwance to sai ya fayi gari me fa asbaha nashitan tayyiban nafs sai waye gari yana cikin jin daɗi ran shi na jin daɗi ya samu kwanciyar hankali wa illa in ba haka ba kuma fa asbaha khabisan nafsi kaslan in ya bi shedan bai tashi bai kokari ya tashi ba lalle ne dare duka ba sulusul ai- lailin ba ba- a ce duka ba ai amma kafin lokacin da za a yi kiran sallah ko awa ɗaya ne ko minti talatin ne ya zama na ka tashi ka yi alwala ka ambaci Allah ka yi alwala ka zo ka yi nafila ko raka biyu ne ko wutarinka ka yi istighfari ko ka karanta alkur'ani ko ka yi duk wani abin da za ka yi na zikiri ka yaki shaidan kenan sai ka waye gari kana z- z- mai daɗin rai hankalinka kwance amma har ka bar shaidan ya rinjaye ka sai ka waye gari ka rasa me yake ma daɗi ne hankali a tashe komin dukiyarka komin mulkinka dukiyarka da mulkinka ba su hana ma tashin hankali fa tashin hankali da kwanciyar hankali Allah ke bayarwa Allah shi ke bayarwa in Allah bai baka ba duk dukiyar da ka tara duk mulkin da ka tara wallahi ba zai baka kwanciyar hankali ba allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub ba haka bane ba to lokaci ya kusa ko yayi to ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka don girman zatinka Allah kaga halin da muke ciki na tsanani da kunci da yunwa da rashin kwanciyar hankali da kuma bijirewar shugabanni sun manta da talakawansu Allah ka kawo mana ɗauki banda Allah banda kai ba wanda zai iya gyara muna wannan hali da muke ciki Allah ka gyara mana Allah ka sa albarka a cikin kasuwanci Allah ka farfado da kasuwanci Allah ka sa albarka a cikin sana'a da albashi da alawas da duk abin da dan adam ke don ya rayu da iyalansa Allah ka sa masa albarka a ciki Allah ka ga- gyara muna rayuwarmu duk abin da zai kawo mana cikas Allah ka in mana Allah ma na fi man hadait wa afi na fi man afait wa tawalla na fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم